أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya wanda ya kadarta mana haduwa a wannan yammacin alhamishi a yau muna biyar in watan takwas hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa 18 ɗin watan uku miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala za mu yi darasi na 23 a cikin littafin sharhus sunna na al'imam abu muhammad hassan ibn ali ibn khalaf albarbahariyu wanda ya rasu shekara ta 329 sannan bugu da ƙari insha Allah ta'ala wannan zai zamanto shine darasi na ƙarshe a cikin wannan littafi na sharhu sunna fatanmu ubangiji subhanahu wata'ala ya mana taufiki Allah ba mu dacewa ababen da muka ji ubangiji subhanahu wata'ala ya taimaka mana akan aiki da su sannan dukkan wani abu wanda yake na lada Allah ya samu yi tarayya gaba ɗaya a ciki maliki cewa sunnatu matashiyar karatu na ƙarshe kenan a yau maliki cewa sunnatu an tashhada anna al'asharata alladhina shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil jannati annahum min ahli al jannati la shakka fihi maliki iya daga cikin tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an tashhada cewa kai mai imani namiji ko mace ka shaida an al'asharata alladhina shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil janna waɗannan mutane guda goma da manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ambace su a zama guda cewa waɗannan mutane ‘yan aljanna ne dole ka shaida da haka dole in shaida da haka dole mu shaida da haka mu shaida cewa annahum min ahlil janna lalle suna daga cikin ‘yan aljanna la shakka fihi ba shakka akan haka na farko akwai abubakar siddiq radiyallahu anhu akwai umar ibn al-khattab akwai usman ibn affan akwai ali ibn abi talibin sannan kuma akwai talha akwai az-zubair akwai sa'ad ibn abi waqqas sannan kuma akwai sa'id ibn zubair ibn zaid sa'id ibn zaid da amr ibn nufail da abu ubaida amir ibn al-jarrah da abdurrahman ibn auf waɗannan mutane guda goma manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa 'yan aljanna ne dole ka yarda to yarda da wannan iya ɗaya daga cikin tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sannan maliki cewa wala tufrid bis salati ala ahadin illa li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi faqat malice karka ɗayanta salati ala ahadin akan wani ɗaya daga cikin mutane illa li rasulillahi face sai ga manzan Allah wa ala alihi sannan kuma ga iyalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abinda ake nihi da alihi anan shine atba'ihi mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to abin da ya shahi ɗayan ta salati akan wani mutum shi ɗaya kamar misali wani sahabi shi kadai ko kuma wani mutum musulmi shi kadai misali ka yi salati a gare shi wannan ibtida'an babu wani laihi akan haka kamar yance Allahumma salli ala fulan Allah ka yi aminci Allah kama addu'a ce ka yi a gare shi cewa ubangiji subhanahu wata'ala yayi aminci ga wani to wannan babu laihi amma da sharaɗi malam yutakhad shi'aran an ba doke shi ba a matsayin wani wani wani wata alama a ce wani ai ya kai matsayin da shi yanzu kawai sai dai a ce Allahumma salli alaihi ba za mu shi dukkan wata kalar addu'a da ake ma wani daga cikin musulmai waɗanda ake ga cewa ya daga cikin ya ayyuhan nasu shi an keɓance shi da an dai za a mashi addu'a to sai da ce Allahumma salli ala fulan kamar yadda za ka samu 'yan shi'a rawafid iya daga cikin ɗabi'arsu a lokacin da suka ambaci malamansu suna irin haka to ɗokan abin a matsayin wani abin da za a riƙa maimaitawa ana nanatawa akan haƙƙin wasu to wannan shine baya halatta amma dan ka tari jehi jehi Allah musalli ala fulan wannan ba zai zamanto aibi ba ko kuma illa kamar yadda Salihul Fawzan ya bayani malici wala tufrid bis salati ala ahadin illa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi faqat sannan kuma akan iyalan shi kadai aluhu ana abinda ake ne almuradu bihim atba'uhu sune mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan maliki cewa wa ta'lam kuma ka sani kai yana daga cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna Uthmana anna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu Usman ibn Affan lalle qutila mazluman an kashe shi ana me ana halin zalunta shi mazluman bimana an zalunce shi an kashe shi saboda zalunci sannan kuma dole ka yarda wa man qatalahu kana zaliman wanda ya kashe Usman ibn Affan lalle wannan mutumin azzalimi ne faman aqarra bima maliki cewa bayan ya ambata waɗannan abubuwa yanzu mas'ala ta gaba sai ce faman aqarra duk wanda ya tabbatar da bima fi hadal kitab abinda ke cikin wannan littafi na sharh sunna wa amana bihi yayi imani da shi wattakhadahu imaman ya ɗauki abin a matsayin jagoran da zai jagorance shi imana karatun da yake ciki ya zamanto maka a matsayin jagora malai ce walam ya shukku ba ka yi shakka ba fi harfin minhu a harafi ɗaya daga ciki walam ya jihad harfan wahidar ba ka yi inkarin ko musunta wani harafi ɗaya daga cikin wannan littafi ba malai ce fa huwa sahibu sunnatin wa jama'atin lalle mutumin da ya zamanto haka yake to wannan ma'abucin sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ma'abucin jama'a me yasa saboda littafin malam ya ya karantar da shi ne ko kuma kamar da muka ji dai aya ce da hadisi ayoyi ne da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kenan duk mutumin da ya yarda da abin da yake ciki lalle wannan mutumin yana kan tafarki wanda yake wanda ta sunna tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maliki cewa kamilun kamilun kadiktamala fihil jama'a malice hakika cikakken ahlus sunna ne sannan kuma ya cika a gare shi kalma ta aljama'a wanda suke kan abin da yake na daidai tunda manhaji ne da tsari na ahlus sunna wanda kuma manhaji ne wanda yake tahiya akan alqur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar sahabban manzo Allah sannan wa man jahada harfan mala yace duk wanda ya juhudi ya musunta wani harafi mimma fi hadal kitab daga cikin wannan littafi aw shakka fi harfin minhu ko kuma ya shakka akan wani harfi harafi da yake ciki mana ajayu wata aya ko ajayu wani hadisi kai shakka wa waƙafa ya yi tawakkufe ce to shi bai gaskanta ba shi bai karyanta ba mala ya ce to wannan mutumin fahuwa sahibu hawa ma'abucin son zuciya ne kina abin da yake wajibi akan mutum mai imani shine bibiyar manhaji na ahlus sunna wal jama'a saboda manhaji ne wanda ba akan tsarin wani mutum bane yake tahiya bal inna ma littahin Allah hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sannan maliki cewa wa man jahada duk wanda ya yi musun au shakka ko ya yi shakka fi harfin a harafi daya min alqur'ani na daga alqur'ani mai girma yake cewa au fi au fi shay'in ko kuma ya yi shakka akan wani abu komin karanta shi ja'a an rasulullah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan abu ya zo daga manzala sallallahu alaihi wasallam to wannan mutumin ga hukuncin shi laqiya Allah ta'ala mukazziban zai haɗu da Allah mai girma da buwaya a halin mai ƙaryata abinda Allah ya ce mai ƙaryata abinda manzan da Allah ya turo ya ambata fattaqillaha da haka ka ji tsoron Allah wahzar ka kiyaye wa ta'ahad imanak sannan kuma ka yi ƙoƙarin bibiyan imaninka ta hanyar gyara shi wajibi ne mutum ya riƙa bibiyan imanin shi ta hanyar aikata ayyuka managarta da nisantan dukkan wani aiki wanda yake aiki ne na ƙi sannan kuma wannan imanin naka zaka gyara shi ne ta hanyar bin abin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wasu hadisai yake cewa al-imanu yakhluf imani yana tsufa da haka abin da ke kan mutane shine ku jaddada imani a cikin zukatanku kenan imanin ka zai iya tsuha yanda riga take tsuha ta ta ciccire haka imanin mutum zai iya tsuha kenan ka sabanta shi ta hanyar yi mishi caji kowane lokaci ayoyin qur'ani hadasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rayuwar magabata da sauransu sannan maliki ce wa minas sunnati iya daga cikin sunna Allah tudi'a ahadan fi ma'siyatillah kar ka sake kayi wa wani da'a a cikin sabawa Allah subhanahu wata'ala yake cewa walal walidaini waɗannan waɗanda aka ce kakka sake ka musu da'a a cikin sabawa Allah waɗannan mutanen girman su koda ya kai matsayin mahaifanka ne Allah ke cewa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun ku fala tudi'uhuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa Allah yake cewa wa in jahadaka su mahaifanka wa wasainal insana bi walidayhi husna wa in jahadaka li tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tudi'uhuma karka sake ka musu da'a koda sun suka umurce ka da abin da ya shahi idan suka umarce ka da abin da yake saba wa Allah ne to wannan lokacin ba za a musu da'a ba me yasa saboda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq mazalla ce kuma a wani waje inna ta'atu bil ma'ruf ana yin da'a ne da biyayya a cikin abin da yake girmamawa da bin Allah amma duk lokacin da mutum zai bi wani saboda yana ga malami ne girman shi ya kai kaza an tabbatar da cewa wannan aikin da malami dora mutane ba haka nan bane ba amma kuma aka mishi biyayya to lalle tabbas za a iya hawa matsayi irin na al-yahud wa nasara wanda Allah yake cewa ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi kenan lokacin da suka musu da'a da biyayya Allah ya ambata mana cewa mutanen da suka saba wa Allah subhanahu wataala suka bibiyi shugabannin su malaman su ne kazan su ne sai su ce rabbana inna ata'na sadatana wa kubara ana fa adalluna sabila za su rika kai jaje da kuka wajen Allah ai mu waɗannan su suka batar da mu kaza kaza kaza da haka mutum kar ya sake yi ma wani da'a a cikin abin da yake saba wa Allah subhanahu wataala ne haƙƙin Allah ya yi haƙƙin kowa yace walal walidain yake cewa wal khalqa ajma'ina ko kuma sauran gama garin mutane ma gaba daya la ta'ata li basharin babu da'a da biyayya da risnawa fi ma'asiyati llahi a cikin abin da ya shahi sa'a wa Allah subhanahu wata'ala wala yuhibbu alaihi ahadan sannan kuma kar ka wala yuhibbu alaihi bimana la tukakka kakka suma wannan abin da yake saba wa Allah subhanahu wata'ala ne karka so kowa ya hau sama wannan hanyar sannan kuma karka zamanto mai kiran mutane zuwa ga wannan hanyar ko daya karka kira kowa sama irin abin da yake sabawa Allah subhanahu wataala ne sannan kuma wakra zalika ka kyamaci haka kullahu gaba ɗayan shi ka kyamaci sabawa Allah subhanahu wataala sai ce lillahi tabaraka wataala zaka kyamaci waɗannan abubuwan dan Allah mai girma da buwaya dan Allah mai girma da buwaya kenan zaka kiyamace duk abin da yake sabo ne sannan ma ce wal imanu bi anna tawbata faridatun ala al ibad wajibi ne kai imanin cewa lalle tuba fa farilla ce akan bayi bimana bawa ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar da Allah ke ambata cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم الآية Allah ya ce man lam yatub fa ulaika humuz zalimun lalle iya daga cikin umarnin da Allah subhanahu wataala yayi bawa ya tuba zuwa zuwa gare shi ka tuba duk abin da zaka aikata na ba daidai ba duk abin da zaka aikata na rashin kirki to kai kokari ka tuba a tun lokacin da kake da wannan dama iya daga cikin ɗabi'ar mutanen arziki mutanen kirki mutane managarta a wajen Allah waɗanda in suka aikata abin da ba daidai ba to za su gaggauta zuwa su tuba zuwa ga Allah Allah ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون سيئة أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري كاغا أبنجي يا يبي ودنا متانا سبودا سن كما سن توبا الله يتي إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما سيئة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني inni tubtul ana kenan abin da yake wajibi mutum ya tuba a lokacin da aikata ba daidai ba ya gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah zai amshe shi amma babu tuba ga mutumin da yake aikata abin da yake na ba daidai ba har sai lokacin da ran shi ya zo makoshi yana faman ya huta sai ce inni tubtul ana na tuba yanzu a ce na lokacin da mutuwa ta zo maka ai babu hiran tuba da haka kenan al'imanu bi anna taubata faridatun alal ibadi cewa farillan tilas ne akan bayi an ya tubu ilallahi azza wa jalla su tuba zuwa ga Allah mai girma da buwaya min kabiril ma'asi game da manya-manyan zunubai wa saghiriha da dukkan ma wani laihi wanda yake dan karami kenan ko babban laihi ko karami wajibi ne mutum mai imani ya kokari ya tuba manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ayyuhan nasu tubu ila Allah fa inni atubu ila Allah fil yawmi akthara min 70 marra manzala ce ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ina tuba zuwa ga Allah a yini sama da so 70 idan manzala yana tuba sama da so 70 a wuni ina ga ni ko kai kaga min babi aula sannan ma ce wa mallam ya shahad liman shahida lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil janna fa huwa sahibu bid'atin duk mutumin da bai shaida ba bai shaida ba game da mutumin da manzon Allah ya shaida cewa mutumin nan dan aljanna ne kace kai baka yarda ba ko kuma ka shiga zagin shi irin yadda halin wasu daga cikin yan shi'a suke mali ce fa huwa sahibu bid'atin wannan mutumin da yake irin waɗannan maganganu to wannan mutumin dan bid'a ne wa dalalatin kuma ma'abucin bata ne ya bace bat shakun fima qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana mai shakka da kai kawo da inda inda akan abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hudi manzala ya ambata cewa lalle waɗannan mutanen yardaddu ne Allah ya hudi a cikin alkur'ani cewa waɗannan mutanen yardaddu ne لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu ashabi gare shaida da daban-daban wanda manzalla ya ma waɗannan mutane mutanen arziki mutanen kirki su ne sahabban shi wanda ya rayu tare da su da haka duk mutumin da bai shaida ba da adalcinsu waɗannan sahabbai da daidai da suka aikata to lalle tabbas wannan mutumin ma'abucin bid'a ne kuma ma'abucin bata ne da aka nisanci irin shi mali ci gaba da cewa qala malik ibn anas malik ibn anas rahimahullahu Allah ya rahama gare shi yake cewa lazima sunnata duk mutumin da ya lazimci sunna sanan wa salima minhu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ko sahabban manzon Allah suka kubuta game da aibantawa kenan a wajenka kenan baka aibanta su summa mata sai ka mutu kana minan nabiyyi kana ma'an nabiyyina wannan mutumin zai zama to da tare da annabawa saboda na harko ya lazamci sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu kuma baya zagin sahabbai baya ambata baya aibanta su to wannan mutumin zai kasance tare da annabawa idan ya mutu was siddiqin da siddiqai wa shuhada'i da shahidai was salihin da diya na gari Allah ce wa hasuna ulaika rafiqa ana maliki ta wa in kana wa in kana lahu taqsirun fil amali ko da ya kasance iya da gajartawa da takaitawa a cikin ayyuka to wannan bin sunnar da kokarin kiyaye daraja da martaba ta sahabban manzo Allah wannan abu zai bayu zuwa ga ya samu wannan daraja ko da ya kasance ayyukan shi ayyuka ne wanda ba su taka raso kariya ba wa qala bishr ibn al-haris bishr ibn al-haris yake cewa as-sunnatu hiya al-islam wal islam huwa sunna yace ita sunna ita ce musulunci da aka ce sunna shine tafarkin manzo Allah shine musulunci sannan kuma wal islamu shi musulumcin huwa sunna shine shine sunna kenan bayan da za a yi karaba musulunci da sunna ko kuma karaba karaba sunna da musulunci abu ne guda daya juz'un ne wanda la ya tajazza baya karkasuwa baya daddatsuwa baya rabuwa وقال فضيل بن عياد فضيل ابن عياد yake cewa idza ra'aytu ar-rajul idza ra'aytu rajulan min ahli sunnati yace idan naga mutum daga cikin mutanen da yake suke kokarin bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace faka an faka annama ara rajulan min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai ka ce ni kamar naga wani sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ga wani mutum yana ta kokarin koyi da manzon Allah yace wa idza ra'aytu rajulan min ahli al-bid'ah an naga mutum kuma dan bid'a wanda dan kire sabizarce da sunan addini da kabba ba a saka ba kai yace fa yace fa ka annama kai ka ce wannan mutumin faka annama ara rajulan minal munafiqina ina kadarta shi kaman ga kaman da manzon Allah ya ai ga sahabbai ga munafikai to in ya ga mutum yana kokarin bin sunna sai kadarta ga kaman ga sahabi nan sannan kuma in ya ga mutum yana bin yana yana yunkurin bid'a da bugan gaban kanshi ya abin da ya ga dama sai ga wani mutum daga cikin munafikai Yunus ibn Ubaid wanda bayanin shi ya riga ya gabata a baya lokacin da aka bada labarin ya ga dan shi ya hoto daga gidan wani Amr ibn Ubaid wanda shi kuma Amr ibn Ubaid Shaykhul Mu'tazila ɗaya ne daga cikin malaman Mu'tazila to shi wannan ba Allah yake ce al'ajab yace al'ajabu mimman yad'u al-yawma ila sunnah yace abun mamaki game da mutumin da yake kira zuwa ga sunna a yau bi ma'ana abu ne mai wahala wa a'jabu minhu al-mujibu ila al-mujibu ila sunna sannan kuma mafi mafi zama abun mamaki mutumin da yake amsa wa mai kiran sunna saboda abubuwa ne sun rikirkice sunnar an maida ta bid'a bid'a an maida ta sunna in ka zo ka ce zaka yi sunnar sai a ce a ka zo da sabon abu alhali kuma kai naka shine tsoho shi wanda yake ta an zo da sabon abu nan duka in yayi kololuwan tsawon shekarun shi ma gaba daya ba zai wuce shekara 60 ba 70 80 kuna makamancin wannan ita kuma sunnar da yake cewa ita ce sabuwa ita kuma shekaranta dubu da doriya to tsakanin kai da ita waye sabu kawai abu ɗaya ne sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi sai aka da aka katari a garin ku ba ai kun binne ta bukka aiki da ita yanzu wani yazo ya karanta wannan abun aka zo ake aiki da shi kaga kenan zancen ka ce an zo da sabon addini bai taso ba sai dai dama tafarki ne na marasa gaskiya duk lokacin da aka zo da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wasu su miƙe su ce a ai su ba haka suka samu uwayensu da kakanni a kai ba alhali uwayensu da kakanni ba masadir bane na tashri'i mana bisu cikin hujja a cikin musulunci mahaifi mahaifinka ba hujja bane a cikin musulunci mahaifiyarka ba hujja bace a cikin musulunci mutanen garin ku ba hujja bane a cikin musulunci balin ma musulunci yana da a tsaye yake da kafahuwan shi akwai abubuwan da suke tsaye a matsayin hujja su ne ake kawo hujja da su ba kasancewar kun jima kuna yi ba ko kuma ba haka aka saba ba ko kuma ba yan garin ku haka suke yi ba ko wasu maganganu makamantan wannan mu komo cikin nassi malik ya ce wa qala bishr ibn al-harith albishir ibn al-haris ke ne ke ce as-sunnatu hiya al-islamu wal-islamu huwa sunna sai ce wa qala fudayl ibn iyad idza ra'aytu rajulan min ahli sunnati fa ka'annama ara rajulan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa idza ra'aytu rajulan min ahli al-bid'ah fa ka'annama ara rajulan min al-munafiqin yace wa qala yunus ibn ubayd al-ajabu al-ajabu mimman yad'u al-yawma ila sunnah wa a'jabu minhu al-mujibu ila as-sunnati mutumin da zai amsa amsa kiran da aka yi zuwa ga sunna شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني الدمشقي ابن تيمية الله قال رحمه أغريشي كيتشوا ومن أصول أهل السنة والجماعة إيارك تكين جمشكان تهير أهل السنة والجماعة مبيا سنة منزان الله سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سن سن سن سن بمعنى سن لاهيا تردى sun ba kansu lahiya a bangaren da ya shafi halishansu da zuciyarsu mana ba sa aibanta sahabban manzana sallallahu alaihi wasallam wa zakara hadhihi al-aya shaykhul islam ya karanto wannan ayar walazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo daga bayan masu imanin nan min ba'dihim yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma kai gafara ga ƴan uwan mu waɗanda suka riga mu zuwa ga imani wala taj'al fi qulubina ghillan Allah karka sanya ƙeta da hassada da kiyashi na waɗancan sahabbai kaga mutum a yau yana zage sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san tabbas cewa wannan mutumin ya kama tashar raji sannan malik cewa wa kana ibn wa kana ibn aun rahimahullahu ta'ala yaqulu inda al-maut ibn aun ɗaya daga cikin magabata yake cewa lokacin da ya zo mutuwa yace as-sunnata sunna ku lazimci sunna ku lazimci sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ilzamu as-sunnata ilzamu as-sunna wa iyyakum ina muku kashedi wal bid'a da bid'a ina muku kashedi da bid'a hatta mata yana hudun haka yana ta ku lazimci sunna ku ina muku kashedi akan bid'a a haka Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi rayuwar shi al-imam ahmad ibn hanbal Allah ya rahama a gare shi ma yake cewa mata rajulun min ashabi wani daga cikin almajirai na da ya rasu yake cewa faru'iya faru'iya fil manami sai aka ganshi a maholki faƙala yake cewa ƙolo li abi abdullahi shi wanda ya rasu yake ce wanda ya muhalkin ya ce ku faɗa wa abu abdullahi wanda shine imam ahmad ibn hanbal ku faɗa mashi cewa alaika bi sunna ina ƙara horonka akan ruku da sunna fa inna awwala ma sa'ala ni rabbi azza wa jalla ani sunna farkon tambayan da aka mani ko kuma daga cikin tambayoyin da aka mani an mini tambaya akan ruku da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za a tambaye ka ما الذي تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ميزاك فدا game da wannan annabin da aka turo a cikin ku eh mizaka ambata miye magana ka akai akan wani addini kake to kaga wajibi ne mutun ya zamanto yana bin tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala abu al-aliya rahimahullahu ta'ala abu al-aliya yake cewa man mata ala sunnati masturan fa huwa siddiqun duk mutumin da ya mutu akan tafarkin sunna masturun bi ma'ana halin shi yana sitirce ba abin da ya bayyana ga mutane mutumin kirki ne to wannan mutum iya daga cikin siddiqai sannan kuma ali'ati samu bi sunnati ruku da sunna kuma wannan abu shi kuma najatun bi ma'ana tsira ne mutum ya kokari ya riko da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar duk wani abin da yake kwashe-kwashe ne da wani mai kwashe-kwashe zai kawo kar ka yarda mutum ya maka wasa da addinin ka ya raba ka da tafarkin manzon Allah ya dora ka tafarkin shi shi kinnan la yughni anka min Allah shay'a baya iya tsina na maka komi a wajen Allah subhanahu wataala da ka kawai kai ta kanka ta hanyar riko da abin da Allah ya ce abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi akan yanda sahabban manzon Allah suka fahimta mali ce wa kala sufiyanu sauri sufiyanu sauri allah ya rahama gare shi yake cewa man asgha bi uznaihi ila sahibi bid'atin duk mutumin da ya karkata kunnuwan shi zuwa ga ma'abucin bid'a kharaja min ismatillahi ya huta daga cikin kariya allah me ya huta daga cikin kariya allah kai ga abin da aka ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka sabko muku daga wajen ubangijinku sai ka bi abin da wani mutum a yau ya miƙe kafa kawai ya shata ya ce ayi kaza ko ka ayi kaza ka bi shi ka kawo daga cikin kariya ta Allah sannan kuma wa wukila wa wukila ilaiha an wakilta ka bi mana an jingina ka an barka da kai da wannan bid'ar da ka jingina zuwa gare ta ya'ani ilal bid'i kenan an barka zuwa ga wannan bid'ar wa qala daud ibn abi hind Dawud ibn Abi Hind yake cewa auha Allah tabaraka wa ta'ala ila Musa ila Musa ibn Imran Allah mai girma da buwaya yayi wahayi zuwa ga Annabi Musa dan Imran Allah ya rahama amince Allah tabbata a gare shi yake ce mushi la tujalisu ahlal bid'a kar ka zauna da waɗanda suke yan bid'a ne mana mutumin da zai kirkiri wasu abubuwa da sunan addini ba aya ba hadisi haka kawai yayi mursisi to waɗannan ba abokan zama bane ba fa in jalastahum saboda in ka zauna tare da su fa haka fi sadarika fi shay'un sai wani abu ya kaikayi a cikin zuciyarka game da abin da suka bujuro ko suka darso ko suka feso na wannan bid'ar mimma yaquluna na daga abin da suke ambatawa yake cewa ukbita au aywa ukbitat ukbibta fi nari jahannam ukbibta fi nari jahannam za a kifar da kai a cikin wutar jahannama kaga sun ambata abin da yake bid'a ne kai kuma abin ya he so sa maka zuciya kai ma haka rika tunanin abin nan ko haka ne ko ba haka bane ba a dalilin wannan bid'a da suka bujuro dan kaga ka nisanci irin abin da zai sa ka samu shakka akan addinin ka tafarki gashi nan totar manzo Allah yake cewa na bar ku akan tafarkin da lailu haka na hariha daren da sahiyan duka ɗaya suke mana duk wanda zai nema ya san addinin tankarkar yake bai bukatar kamar wata ne tsayuwar ranar sha tsayuwar daren sha biyar mana ras yake hutowa ba wani abin da ke sha makance shi wa qala al fudail ibn iyad fudail ibn iyad yake cewa man jalasa sahiba bid'atin duk mutumin da yake zama da dan bid'a yace lam yu'da ya lam yu'da al hikmata wannan mutumin ba za a ba shi hikima ba hikima da Allah yake bada wa Allah ba zai ba shi hikima ba eh saboda ya kauce wa tafarkin manzalla ya kama tafarkin wani wa qala al-fudail ibn iyad fudail ibn iyad ƙara cewa dai hallau la tajlis ma'a sahibi bid'atin kar ka zauna tare da dan bid'a fa inni akhafu an tanzila alayka la'na ina jiya maka tsoron kan la'anar Allah ta safko akanka me yasa abinda Allah subhanahu wataala ya aiko manzo Allah da shi kun safka kun bar shi kun shiga wani abu daban da haka a hankali maliki cewa sannan wa qala al-fudail kuma sannan fudail ibn iyad hallawi ƙara ambata cewa man ahabba sahiba bid'atin duk wanda ya so wani dan bid'a yace ahbata Allah amalahu Allah zai rushe aikin shi kenan yanzu kai soyayya ka ba da manzon Allah bane ba a da wancan wanda yake shar'anta maka ne sannan kuma wa akhraja wa akhraja nural islam min qalbihi kuma Allah zai fitar da hasken musulunci a cikin zuciyar shi sannan fudail ibn iyad kuma ya kara da cewa man jalasa ma'a sahibi bid'atin duk mutumin da ya zauna da dan bid'a fi tariqin mana a saman wata hanya yake ta fajuz fajuz fi tariqin fi fi tariqin ghairihi in ka hadu da dan bid'a a sama wata hanya idan ka hadu da shi a sama wata hanya fajuz ay famil ka karkata zuwa ga wata hanya ta daban kar ma ku hada hanya saboda kada fi so maka wani abin da yake na bala'in bid'a ne ya sa ka shakka ko kuma ya safke ka daga tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dora ka saman tafarkin da shi zuciyar shi take so malai cewa qala al-fudail ibn iyad fudail ibn iyad da ya kara da cewa man azzama sahiba bid'atin duk mutumin da ya girmama wani dan bid'a faqad a'ana ala hadmil islam haqiqa wannan mutumin ya taimaka ya ka gudumuwa ga gudumuwa ga garuma akan rushe musulunci wa man tabassama fi wajhi mubtadi'in wanda ya murmushi a huskan dan bid'a ya nuna mashi ana tare faqad istakhaffa bima anzalallahu fudail ibn iyad yake cewa haqiqa wannan mutumin ya ya rena imana ya karantar da darajar abin da Allah sabko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce wa man zawwaja karimatahu wanda ya aurar da diye shi min mubtada'in mubtada'in ya aura wa mutumin da yake mubtada'in wanda yake dan bid'a ne faqad qata'a rahimaha haqiqa ya yanke zumuntan da yake tsakanin shi da wannan diyar tashi wa man tabi'a janazata mubtada'in duk mutumin da ya bi gawar mana ya raka mutumin da yake dan bid'a ne yanzu irin waɗannan asha'ira irin waɗannan jahamiya irin waɗannan da za ka ga aya ta ce kaza su ce basu yarda ba su kaza suka yarda da shi to dan me zai mutu ka tai dan me za ka bi gawan shi lam yazal fi sakhdillahi ba za ka gushe ba in ka bi gawan shi kana cikin hushin Allah subhanahu wataala hatta yarji har sai ka dawo wa qala al-fudail ibn iyad hallau da fudail yake cewa man jalasa ma'a sahibi bid'atin duk wanda ya zauna tare da dan bid'a warithahu al-ama abinda zai gadar mishi zai gadar mishi makafta ya zaman to ga inda abubuwan dalilai suka sa gaba amma ba zai iya bi ba saboda baya gani fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur saboda ba idanun bane suke makafta zuciyar ce in ta makafce to sai kaga ganin na ido bai da fa'ida kamar suke cewa idan zuciya ta makafce ganin ido bai yi fa'ida ba malik kara cewa qala fudail ibn iyad fudail ibn iyad da ya kara da cewa yake cewa akulu ma'a yahudiyin wa nasraniyin yake cewa zan ci abinci tare da ba yahudi akan aqidar da yake da ba nasari da akan abin da aqidar da yake yace wala akul ma'a mubtadi' mubtadi'in ba zan ci ba tare da mutumin da yake ya yarda da musulunci amma kuma lau bai yarda da ayoyin qur'ani ba da hadisan manzo Allah zai kirkiri nashi dan bid'a yace wa uhibbu ina so an yakuna baini wa bainahu tsakani na da ni da shi wannan dan bid'an yace sahiba bid'atin hisnun ya zamanto a ce akwai wata katanga ko wata ganuwa min hadidin ta karhe ba ni ba shi kar ma mu haɗu ya kawo wani abin da zai zo ya rikita mana addini na wannan yana maka nuni akan cewa magabata kaga waɗanda duka maganganu na Fudail ibn Iyad suna kulawa akan abin da ya shahi addinin sama da suke kulawa sama da sama da komi ba sa wasa akan abin da ya shahi addini mutumin da zai zo ya kirkira maka bid'a ka rika aikata aiki da sunan addini kana tsammanin zaka samu lada ashe ka buga gehe wannan ba karamin hatsari bane ba wa qala al-Fudail ibn Iyad Fudail ya kana cewa dai kuma idza alima Allahu min ar-rajuli idan ubangiji subhanahu wataala ubangiji ya san game da wani mutum annahu mubghidun li sahibi bid'atin cewa ne yana kyaman dan bid'a ghafara lahu Allah zai gafarta mishi kenan kyamar ka ga dan bid'a yana nuni sonka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sonka ga Allah da sonka ga shari'ar Allah ga sonka akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamanto akan shi ne za a tafi ba akan tsarin wani ba wa in qalla wa in qalla amaluhu koda aikin kadan kadan ne Allah zai gafarta maka wala yakun sahibu sunnatin yumali'u sahiba bid'atin illa nifaqan sannan ba za ka samu abocin sunna ba yumali'u yana gwada biyayya da tahiya tare tare da sahiba bid'atin tare da dan bid'a illa nifaqan sai dai muna hucci bai nuna cewa su suna tare da kowa wa man a'rada duk wanda ya kawar da kanshi bi wajhihi da huskan shi kawar da huskan shi an sahibi bid'atin game da dan bid'a mana kar ma ku hadu da shi mala Allahu qalbahu imanan fudail yake ce Allah zai cika zuciyarka da imani saboda kaffa kaffan da kake game da nisantan wancan mutumin ba kana kiyaman shi bane saboda wani a kana kiyamatan shi ne saboda kar ya rikita maka addininka kar ya saka aiki aiki na bid'a wanda zai cire maka abin da ya shahi imaninka sannan kuma ya raba ka da tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama male cewa manin tahara sahiba bid'atin yake cewa duk mutumin da ya kyamaci ko ya kyari a sahibu bid'atin ma'abucin bid'a yake cewa amanahu Allah yawmal fas'il akbar Allah zai amintar da kai a ranar firgici na babba ranar tashin kiyama wa man ahana sahiba bid'atin wanda ya walakantar da imana kai wani abu na na walakanci kenan saboda ana nema a kare abin da yake sun kai kuma ka tsaya ka jajirce misali aiki ne na addini shi ya kirkiri bid'an shi yana yi kai kuma kana kokarin koyi da manzala sallallahu alaihi wasallama sai aka zo wajen aikata aikin ga aikin nan na sunna sai shi yake faman sai ya dora mutane akan bid'an nan to a wannan lokacin a ka ka mishi ka mishi mana ka- ka ka walakantar da shi ko kuma ka mishi wani abu na tsayawa akan cewa kai abin nan fa ba zai yi ba rafa'ahu Allah Allah zai ɗaukaka ka fil jannati a gidan aljanna mi'ata daraja daraja 100 saboda tsayuwa da jajircewa akan kare tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mal yace fala takun sahiba bid'atin fillahi abada ba za ka zamanto ba ma'abucin bid'a fillahi akan abin da ya shahi addinin Allah abadan har abada kenan kar ka zamanto daga cikin yan bid'a kai kokari ka nisanta mali ce intaha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin mali ce littafi ya kare kuma wallahu a'lam Allah shine mafi sani wa sallallahu am- a salatin ubangiji wa sallama da amincin Allah ya tabbata ala nabiyyina muhammadin akan annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Uh, insha Allah ta'ala wannan shine ƙarshen bayani a cikin wannan littafi na sharhu sunna fatanmu ubangiji subhanahu wata'ala ya karantar da mu ya shiryar da mu tafarkin da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi sannan kuma abubuwan da muka ji a cikin wannan littafi Allah ba mu iko aikatawa dukkan wani abu alheran da suke ciki Allah ya tabbatar mana da su a cikin rayuwar mu ya zamanto muna kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu rayu a haka sannan kuma mu mutu a haka a kasancewar lokacin da da saura zan so in ƙara in ƙara mana wasu maganganu daga cikin maganganun malamai akan abin da ya shahi kula da da riko da sunna sannan kuma bugu da ƙari da wasu takaitattun kalmomi akan abin da ya shahi a kula da karatu to kasancewar gaba ta ƙarshe da malin tattauna a cikin littafin da yayi magana ne akan riko da sunna da rayar sunnar a ubayy ibn ka'ab radiyallahu anhu Allah kadir da gare shi yake cewa alaikum bis sabili was sunna ina horonku akan ku yi riko da tafarki ku yi tafarki wanda yake as-siratul mustaqim tafarki madaidaici sannan kuma ku yi riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu laysa min abdin ala sabilin wa sunnatin yake cewa ba wani mutum ba ba wani bawan da zai kasance akan tafarki da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ah, yace fa fadat aynahu min khashyati llahi yake cewa fatamassahu naru abadan ba mutumin da zai kasance akan wannan tsari sannan kuma idanun su kwararar da hawaye don Allah faci wannan mutumin wuta ba za ta taba shi ba amma sharaɗi shine ya zamanto akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kake al'ala ibn al-musayyib daga baban shi yake cewa kana abdullahi ibn mas'ud yu'allimu rajulan at-tashahhuda abdullahi dan mas'ud yana karantar da wani mutum yanda ake tashahhudin ake tahiyya فقال عبد الله سي عبد الله كتا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نا شيدا باب أبن بوتا بس كتنشنتا سي الله نا شيدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم باوان الله ني منزون الله ني فقال الرجل shi mutumin da ake koya wa tashahhud sai ya ce da aka ce wa ashhadu an yake ce ashhadu an la ilaha illallah sai ya ce wa ashhadu anna muhammadan kenan abdullahi dan masud da zai koya mishi shi kuma mutumin da ya tashi sai ce sai ce ashhadu an la ilaha illallah sai ya ƙara wahdahu la sharika lahu a shi kuma sigar da Abdullahi dan Mas'ud ya karantar da shi babu wahdahu la sharika lahu da ya ƙara sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce mashi huwa kazalika yace haka ne abin da ka ƙara amma walakin nantahi ila ma ullimna mu muna tsayawa ne a in abin da aka karantar da mu lalle in ka ce wahada wula sharika lahu shi ɗaya yake ba da abokin tarayya tabbas haka ne ba a maka inkari ba to amma a lokacin da karantarwar da aka yi maka aka ce maka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan kai shi kuma ya ƙara wahdahu la sharika lahu kaga sahabi manzo Allah ne yake ce mishi ai hankali lalle abin da ka wadi haka ne amma kuma waye karantar da kai haka kin shi yasa da sunan addini ba a son kaba al-imam zuhuri Allah ya rahama gare shi yake cewa al-i'tisamu bis sunnati najat duk mutumin da ya riko da sunna to hakika wannan mutumin ya tsira al-hasan al-basri yake cewa aikin mutum baya inganta maganar ka bata inganta sai ta bangaren da ya shahi an samu ilimi akan abin da kake yi sannan kuma an samu niyya lahiyayya sannan kuma abin ya zamanto akan sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Muhammad Auza'i yake cewa na duru ma'as sunnati haisu darat yace muna kewayeyeniya ne tare da sunna karantarwar manzon Allah kenan muna saman shine haisu da duk inda ya karkata duk inda ya shiga mu za mu shiga inda ya hutu za mu hutu daga nan insha Allah Abdu Awun ibn Abdullah yake cewa man mata alal islami wa sunnati falahu duk mutumin da ya mutu akan musulunci da tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan mutumin yana dukkan wani alheri zai kasance tare da shi Ibn Yahya yake cewa laysa tariq aqsad ila aljannati min tariqi man salaka al-athara babu wata hanya ta mafi zamantowa daidai zuwa ga gidan aljanna sama da mutumin ya kama hanya ta hadisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mushahid yake ce afdalul ibadati yake cewa ittiba'u sunna mafificin bauta shine mutum ya rika bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama karka kirkira karka zo da wani abu wanda yake ma anzalallahu bihi min sultan sannan kuma ka bayyana wa mutane cewa ai wannan abun baya komi ai me laihin shi menene kaza menene kaza sannan abul aliya yake cewa ta'allamul islama ku karanci musulunci ku karanci musulunci kar ku bari sannan kuma ku yi riko da as-siratul mustaqim tafarki madaidaici kar ku bar shi shi ma sannan kuma ku yi riko da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a magana ta ƙarshe da zan tsaya akan ta bangaren da ya shahi maganganun malamai akan riko da sunna maganar al-fudail ibn al-iyad ibn iyad kamar da muka ji malam malam imam imam abu muhammad hasan ibn ali ibn khalaf al-barbahari a cikin littafin ne yanda ya rihi da maganganun wannan malamin anan ma maliki cewa ittabi kabi turuqal huda hanyoyin da suke na shirya ne sannan kuma karya cutar da kai killata salikin karancin masu bin wannan hanya sannan kuma ina maka ka shaidi akan bin abin da yake bata ne kuma karka rudu bi kasaratil halikina da yawan wanda suka hallaka a cikin a saman wannan hanyar yawa musulmi insha Allah ta'ala wannan zai zama to mana kenan darasi na ƙarshe game da zama na abin da ya shahi littafin sharh sunna insha Allah kenan sai mu dan saurara zuwa kahin zuwa satin sama kenan za a yi ilanin imana za a shilanta littafin da ya kamata ya zamanto ya biyo bayan wannan littafin duk da cewa za a samu canjin lokaci tunda muka lura lokacin ya sake yanzu karhi daga karhi daga karhi takwas zuwa karhi tara ne karatun kenan la'alla zai iya gusawa daga ne ɗauki wani lokaci daban kenan ala'aiti hal za a samu sanarwoyin karatun a cikin a majmu'a na whatsapp na muryar sunna kenan karatun a lokacin da za a maido shi sannan kuma da lokacin da da littafin da ya kamata a karanta fatan mu ubangiji subhanahu wata'ala ya karantar da mu ya shiryar da mu tafarkin da ya ku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله